بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أعتبر 22 ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba muna cikin wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam da babban malami الهادي عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عند muke cikin wato na umdatul ahkam inda muke cikin kitabul janayi mun tsaya a wato darasi na hamsin da uku za mu tashi darasi na hamsin da hudu a wajen nuskar kuma muna shafi na talatin da biyar inda za mu tashi daidai kan hadisin samura da bin jundub a tawa nuskar ya nuna cewa hadisi na dari da sittin da biyar amma a wata nuskar dari da sittin da uku muna cikin kitabun jana'in kamar yadda muka faɗa a wannan masallaci mai albarka na alhaji abba tofa dan uwa ga marigayi alhaji bashir tofa Allah ya cikar da gafara inda muke gabatar da wannan karatu daidai wannan lokaci na bayan magrib zuwa isha za mu tashi kan wannan hadisin da yake magana akan hadisin samura bin jundub mali yace an samura ta bin jundub radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga samura dan jundub Allah madaukakin sarki ya tsara masa yadda kale yake صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم na yi sallah bayan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare alam ra'atin an yi sallan ne ta gawa ga wata mata matar bini fatiha wadda ta mutu dalilin jinin haihuwa fa qama fi wasadiha sai annabi alaihi salatu wasalam da ya yi mata sallah da ya a daidai tsakiyarta daidai tsakiyar da ba daidai kanta ba kamar yadda ake tsayawa a nan namiji. Wannan shi ne hadisin da ma da ya kawo, ya gama bayani akan hadisan da suke bayani akan wankan gawa da sanya likabani to yanzu ya tafi sallah. Daga nan sai ya kai mutum makabarta, daga an je makabarta an wuce kuma shi kenan sai a shiga wani babu. to wannan hadisin yana koyar da mu abubuwa da dama cikin sa ko ma yukhadu min al-hadith abubuwan da za mu koya karkashin hadisin abu na farko ma da yake masru'iyyati salatil janazati jama'a hadisin yana nuna ma cewa an karanta ayi sallar gawa cikin jami'i ثانيا مشروعية الصلاة على المرأة كالرجل أن شرعا تتيوى أيوة متسلّى kamar yadda ake yi wa namiji na uku anna hukumar imam fi salati jinaza ya kunu wasadan mar'a liman idan ya zo zai yi wa mace talla to ana so ya tsaya tsakiya ne daidai tsakiyarta nan zai tsaya na hudu bayanu dikkatul hijri wa dhabti sahabati li ahadithi rasul sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana bayani akan zurbin kiyayewa da haddacewa na sabon annabi alaihi salatu wasalam dan da da hadisan annabi kaga komai kobo da kobo sai an gaya na biyar anna nifasal mar'ati la bina la yadaru salati alaiha idza matat cewa dan mace ta mutu tana cikin biki kaga idan tana biki in bata mutu ba za ta yi sallah ai ba za ta yi ba in tana jinin al'ada ma ba sallah to kar ka dauka dan ba ta sallah kuma ta mutu tana biki ko al'ada ba za a yi mata sallah shine ma da yace lalle jinin ta na al'ada ko da difati la ya ta'ab salata alaiha idza matat hakan baya hana ya mata sallah idan ta mutu wa in kana la tusalli bi nifasiha duk da cewa lokacin da take nifasin ba sallah a kanta na shida azamat al-islam fi ifazihi ala al-mar'ati wa hibbiha girmamawa da musulunci yayi dangane da abin da ya shafi wato kiyaye mace kiyaye kimar mace liyar kala a sharafu a wa ifafiya wa ɗoriha domin ya zamto girman da da darajar da ya ɗore ko da bayan ta mutu a kiyaye mata martabarta fi hayati yawa mauti a yake take a rayu aka ce da lallaba jiki to haka bayan ta mutu ba a yi kokarin kiyaye mata jikinta sai ma ne yake wani dalika allala hukufa nabi sallallahu alaihi wasallam wa sadal mar'ati shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi dalilin tsayawa a tsakiyar mace bayan ta mutu bi annahu attara laha min an-nas wa uyuni hakan ne zai fi kare yanayin jikinta ga barin idanun mutane domin idan ka koma can daidai kanta duk surar da ka bari a gani duk da akwance take a cikin ne a cikin wato makara amma ka tsaya a tsakiya to ka babbake ba yadda za a gano yaya tirakta ɗin jikin ta irin yadda musulunci ya girmama ya kama cike amma su za ka ga a yanzu wato a rayun ma wulakanta kan don in ka kalli yadda mazan musulmi musamman ko hausa tun da anan muke suke yin tiktok ko ko tura ba ka yin tasa tiktok ba kuma duk wanda za ta yi rawa ce da kaya mara da kaya mara damamu duk wanda za ta yi tiktok ta sa'in bisa ɗari ko ta sa'in da wani abu duk a gaske to kaga a ta bayan ta mutu wasu an kimanta ta to ita a rayan ba aula kan ta take ba ta yanzu cewa tana da mutunci da kima ba to shi ne ma da yake cewa to bayan ta mutu ma wannan tsayawar a tsakiyar jiki yake nuna sai an fi kare mata mutunci fiye da a ce in a gefe ake hadisi na gaba ana bi Musa Abdullahi bin Kaisin an karbo daga abi musa al-ashari shine abdullahi bin kai radiyallahu ta'ala an Allah ya kara masa yadda abu musa al-ashari shine sahabin nan da muka wuce tarjuma sa baya wanda annabi yace laqad uti ta bismaran min mazalili ali daud hakika Allah ya baka dadin murya irin na annabi daud da iyalan gidansa annabi daud yana tasbihi tun tayi ma tsayawa ke ciki saboda dadin murya to shi ne yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da abin da Allah tabbata a gare shi bari'a ya barranta bara'atun min Allah wa rasuli ya barranta ba shi ba wa min as-sadiqati da mai daga mai kurma ihu idan an yi mutuwa wayo mun shiga uku mun lalaka ji ihu ana yin sa kuma wannan abin da yawa sanan mutane suke fada musiba kamar yadda malamin suke fada da zarar ta ce shi kenan mun shiga uku sai malaika ya ce Allah ya amsa to daga nan kuma za ga ta faɗi sun shiga uku shi kenan ba da kula da ku yanzu kuma sai ka gaba mutuwar ta sun shiga uku daga nan ba da kula da inda shari'a aka bi shi kenan kawai a yadda cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi kenan daga Allah muke gare shi za mu koma to bane ma yi Allah fa ajo ne bi musibati wa akhlif bi khairan minha to sai a samu canji inda yana kawo muku kwano bi kullun sai Allah ya kawo tun kudu ko ya tashi wani a ƴaƴan sa biyar ka kawo buhu ma guda na ruwan Allah shi in ka ji rayuwar da wanda ya mutu kuke wannan kiwo wata kila gadon da kuka samu shi bai ma samu irinsa ba yawwa saboda haka istinjayi yake a koma zuwa ga Allah ba kurma ihu ba shine as-salika allati tarfa'u sautaha gashi nan matan kasa ya faɗa sautaha inda musiba idan musiba ta faru ta kurma ihu to annabi yake ba a ba ita ne kurma ihu wal halika ta biyu ita ce mai afta daki a jahiliya take yi waje sai aski sai daga kowa ya ganta ya gane cewa a masifa take shi ne alhalika kuma aske gashin ba waje duka ba ko wani bangare aka yanka duk sai duk ɗaya ne ko wanda za ta rika cizgar gashin su larabawa da yake kaga suna da yalwarsa ba fusgarsa suke kuma wannan shi zai dora wasu a cikin tashin hankali a tarwatsa shi a yanke wani bangare ko a aske gaba ɗaya duk suna yi washaqa sannan annabi ba shi babu riya da kaya sai ta yaga kayanta saboda wai yanzu ta shiga musiba dama dan kwali an wurgar da shi ba ma ya riga da ya ga ta ita ma malai ce asalika allati tarba'u sautaha inda musiba asalika ita ce mai ɗaga muryar ta lokacin da musiba ta faru har wani su har wasiya mutum yake in ya zo yana kwanci zai mutu zai yi wasiya ga matarsa da yayan da yake su in na mutu ku sai ka kuka kar ku daina a jahiliya aka ce a wani yana gaya matarsa cewa idan min tu fa aini bima ana ahluhu wa taqi alayya aljayba ya bada ta ba abadi ko ya umma ma abadi idan na mutu fa aini ki sai rusa mun kuka annabi ki tsaro ga mun kuka bima ana ahaduhu saboda na tantance irin kukan da na tantance ai da har gidajen masu kuka makokan ajali na haya ana mutuwa ku ba ku da masu kuka sosai sai a je a yi waye iya kuɗin mai gidan iya kukan da za a yi iya kuɗinsa iya kuɗin ku iya shagalin haka ke yi kamar yadda masarawa daga baya su kuma da Allah ya azurta su da ma'addata kawai sai a je a kirawo wani ma'addaci ya zo ya tarera tangiri yana yi a neman diki wai mutuwa a kai inda ka san san gayyato dan diki duk wannan duk ba kyau idan kuna ta liƙa ba kuɗi ya ta karanto ayoyin rahaba in ya gaba kuɗi ya ta ɗebo na azaba yana narka mu saboda ba ku ba shi kuɗi sosai ba. Saboda haka ba shi da ba shi da asali. Shi sa Abu Musa al-Ash'ari ai abu ya faru da shi. Lokacin da ya suma, ya wani dogon suma, abin da ya janyo karanta hadisin ma kenan. Abubuwa biyu sun faru. Na farko shi ne wanda wato da ya suman ya farfado. Tunda ka san wannan hutun rabin lokacin mutum ya tafi yakan ji wasu abubuwa da ya farfado sai ke tambayar matansa mai wa sai ke ta rusa ma ihu saboda aka ga yayi wannan dogon suma har sun fara kuka wannan rashin lafiyar da ya faɗi wannan abun a rashin lafiyar ya bar duniya saboda haka yana dagowa sai ce ana bari'un mimman bara minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu ni ba wanda annabi yake ba ruwan sirri aka yi gaya wa matarsa. Kafin Allah ya ɗauran su biyu tsohon farko ya farfaɗo ya ce ba ni ba wanda annabi yake ba shi ba ita. Domin ga shi mun biya. Bari amina salika cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari amina salika annabi alaihi salatu wasallam ya yi baran baran ba shi ba shi daga murya yayin da musiba ta same ta ba shi ba ita. Wal halika da ne aske gashi ko mai aske wani bangare. Wasaƙa da ne ya kayanta. to abu musa lashari ya faɗi wannan kafin wannan ba ya yi wani abayi da ya farfaɗo ya yi su matsi kala kala idan ya farfaɗo zai ce sai ya ce wa ‘ya'yansa suna zaune sai ya ce ku tuna ma'abocin gurasa su sai kuma ya ƙara su ma ‘ya'yan na hankalin ke tashi ku rika ku yi kokari ku ga ku tuna shi ku yi koyi da sai ya tuba dan dai da Allah ya taimaka dan da ya farfado sun ga ya samu ne ce baba waye ba abokin gurasa in wasiya za a tuna so su ci to sai ba shi labari sai ya ce wani bawan Allah ne dai ba abin da yake wanda bauta wa Allah kullum a cikin sauma'a kullum yana cikin sauma'a yana bautar Allah ran nan da ya leko sai ga wata ta zo wucewa ta biyo ta kalle shi sai masa sigina kawai ya bi ta shekara da shekaru bai na bauta wa Allah shi ne jami'a ai kullum za ka riga addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik domin al'umur bil khawatim kyakkyawan karshen shi ake so eh a ce dawa da ba mutumin kirki wani yanzu ya zama mutumin kirki abin ya bude amma yana mutumin kirki ya lalace to wannan an shiga uku Allah ya kiyaye mu shi sa kullum ake addu'a domin annabi yake zuciya tana baina asari ar-rahman tana tsakankanin asari ɗan yatsun Allah madaukakin sarki yukallibu a kaifa yasha yana jujjuya zuciyar ka yadda ya dama to yasa kai ta roƙon sa cewa Allah ya tabbatar da ita akan addini domin zamani idan ya zo karshe annabi yake wasu za a wayi gari suna musulmi kafin yamma sun zama tantiran kafirai to shi yasa sai an yi da gaske an ta gaya wa Allah ba wayo bane addu'a ce a dage da addu'a domin mun ka kalli yanayin da muke ciki da zamanin ka san a rufi ake in kana kallon social media da mutanen da suke fitowa kuru-kuru suke kilemin wasu abubuwa kai ka san da ke ka sani to saboda haka sai ya ce musu sai shi wannan bawan Allah kwana bakwai kawai sai da yake bai dawo kusan ba a gaba kawai kana da shekaru yana bauta Allah amma sai da ya kwana bakwai a ɗakin a ɗakin karuwa ai da kwana bakwai kuma sai hankalin sai dawo hankalin sai tashi sai fito kun san duk wanda ya kuka aka taba kama da zina karan fari in dai zina farko ce to sai ya dawo ya tsira sai ya dawo hayyacinsa sai dai da ba shi dan ya gama tafiya ɗan tsautsayi kamar ina yawan faɗa ga biriya da bani duk ɗan tsautsayi ne ba madunata ba ne tsautsayi to shi ma wannan tsautsayi ne za ga tsautsayi kawai ya ja mutum saboda haka ya dawo yana dawowa sai yi wa Allah alƙawari yanzu zai bar nan gurin zai tafi baitul maqdis daga inda tafiya ce ta kwana da kwanaki watanni sai ce Allah kuma nema alkawari zai saboda wannan laifin da zai duk taku goma zan yi raka'a biyu har na je baitul maqdis a kafa kuma zai duk taku goma sai yayi raka'a biyu to kawai ya shiga yanayi kuma yanzu hankalin da ya tashi saboda haka ya zo dan wannan alƙawarin yana yi har akwai da biya ya fara yana yi ya kankace ne wannan dare ya yi ga yunwa ga gajiya sai ce to inda zai kutsa yanzu dai daji ya kamata ya samu guri ya kwana wace gari ya dora sai ga wani kogo sai ga alamar da dan gurin da zai iya fakewa tun da yanayi ne ga dare ga sanyi kawai sai shiga yana shiga sai ga wasu miskinai a ce akwai waɗanda su kuma miskinai ne sun zo su ma nan suke zuwa su fake su goma sha ɗaya ko su tara sai ga kowa ya ja jiki ya kwanta kawai shi ma ya samu guri ya shimfiɗa mayafinsa ya kwanciyarsa to a ce akwai wani bawa Allah da shi kuma ɗabi'arsa kullum ya dawo sai ya biya ta gurin wayannan miskinan ya sa nan suke kwana ya raba musu gurasa tunda ya san adadin su kullun anan suke kawai sai ya da adadin guran to shi kuma ya riga ya kuka cikin wayan nan kaga sabon mutum ba da tambaye ka domin ba dakin ku bane kowa ba sai waye wannan ba Allah da yazo ya fara raba musu gurasa yana miƙawa sai bayan kawai ya ba iya mutum tara ko sha ɗaya da yake ba saura mutum ɗaya a tun da an samu jiya da yau saura mutum ɗaya wata ruwaya kuma nuna sai cewa yana cikin raba ne shi wani sai bi ko hannu sai ji haushi mai raba yake ba zai ba ba kullum ana bayarwa sai ka bi ko hannu saboda haka ya ba sauran hadda bako kawai ya tafiyarsa saboda haka kaga ya yi rilayin da shi zai ci abinci kuma ga shi babu yunwa ta ike shi kuma wannan da ya zo shi ma yunwa yake shi da ya kalli yanayin da wannan ya shiga sai ma isani wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim kasasa sai masa isani sai ga yana kuka babu abincin da zai shi ma yana jin yunwa sai dauka sai ba shi sai ungo shi wannan mazinaci ko ba za a ce mazinaci ne zina kwana bakwai ibadar shekaru da yawa saboda haka gari haka ya zauna da yunwa suka kowa ya cinye abinsa washe gari ya dora ta ku goma raka a biyu raka a biyu nan talatin wato sallah ta neman gafara salatul istighfar walladina idza fa'alu ba'id jannatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastakbaru li dhunubihim saboda haka sallah ce ta neman gafara in ya raka a biyu sai da mun gafara Allah ya dora taku goma sai a koma shiga ku ai tafiyar dole a jiji ana wanne yanayi tafiya ba ke tsawo ba kawai sai Allah ya turo mala'iku da dauransa malakul mauti ya zo bayan ya gane rai sai mala'ikun rahama suka zo suka ce su za ba na azaba ba suka zo suka ce su za ba mala'ikun rahama suka ce bawan Allah da shekara da shekaru yana bauta wa Allah na azaba suka ce ba ku ga yi ba kwanansa bakwai ba kwana ɗaya yana neman wata duk ya rusa aikin nan nasa sai Allah madaukakin sarki ya umarci wani mala'ika da cewa su zo ya raba musu rigima sai aka ce to a ɗebi ayyukansa na na shekaru da yana bautawa Allah a tauba a ɗora a mizani aka ga yayi nauyi sai aka ce to a ɗebo shi na kwana bakwai a ɗora ana ɗora shi na kwana bakwai sai ga ta fi nauyi na azaba suka ce to kun gani saboda haka mu za mu tafi da sai Allah madaukakin sarki ya ba wa mala'ika umarni cewa a gaya musu yana da wani aikin alheri da bayan ya yi zina. Me aiki aka ce a ɗauko gurasar nan ta ta ɗora a kan mizanin. To nan gurasa ita ta kwace. Wanda ya ba wa wancan bawa Allah. Ana ɗora gurasa shi kenan. Sai mala'ikun rahama suka tafi da shi ne na ga kamata da bukatar in tunatar da mu a wanda yanayin da muke ciki musamman a yanayin da ake ciki na ana cin wai shinkafa a fafata ko ko cikar ka mutu dunan ta kenan ko dai a fafata fafata wani shi ne sai dai kan ka jika ka daina tsinta wallahi shi ne a fafata ga ta makikirin ga ta kuma maka wato tsakuwa sai dai a hakura dai rigar ki sai a ce an ta tsakuwa dubu biyu ɗari takwas ta kai kaga abin da za su maki ake ba kwano ta so da haka a wani yanayin muke shi sa na ga lallai da na kalla hadisi abu musa na ke ya kamata in tuna mana wannan kirsa wani bawan Allah na faɗa kwanaki sai da yi min tambaya ɗaya daga cikin dattijai ya ce yana sauraron karatukan yake cewa ne ne kafin ma a shiga a fafatan da yake ne hukuncin inkirin zakka tinkin zaka wadda kafin lokacin ta yi sai nace ma ai ba da aula ma yanzu ya kamata ita zakka abu da ba a so shine ka wuce lokacin ta amma dan ka dawo ta ba ya halatta ana cikin yanayi yanzu ka taimaka wa mutane ana cikin yanayi Allah za ka ga mutum shi kaɗai yana surutu a hanya ni na ga kai kawai mutum yana surutu shi kaɗai kuma abin da muke faɗa abin da muke tausayawa wa'annan shugabannin namu na Najeriya da na jiha gaba daya wallahi sai wanda za su yi a gaban Allah na rantsi da Allah idan shugaban karamar hukuma ne kai duk adalcin ka ba kai saka shiga aljanna ba sai an cinki bai an je ɗan karamar hukuma ka duka da mace da namiji da mai hankali da ba kai da mara lafiya da mai lafiya duk sai an taje ka akan su sannan za ka tafi aljanna a ranar ne ciyaman zai an goyon kamfen ɗin zai ce Allah ya tsine muku albarka ina gaya ba ko kuka dora shi a keken tsira ko kai ke kuka bari domin iya wannan kuke ba ku gaya ma cewa akwai tambaya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mutane suna mutuwa da yunwa ran da muka yi lakcin nan shekaran jiya ta injiniya ango mun yi dare haka kun ga mun kai mun wuce goma ina fitowa nan sai wani sai ce mun Allah in rage mara hanya yanayi dai ka ga ko security ba ba da rage yanayin da nake to sai ce mun kofa wanda yake wallahi tun daga nan bayan ya kafa kofa wanda zai sai nace to ni gidan kai zai gaskiya zan je ajiye ta da a gundi yace to muna tafa sai hira tafa da yana kai mataki ne yace wallahi yace ana cikin yanayi yace ya rantse da Allah yau da jiya yan da iyalin da ruwa kawai suka ga Allah yake kin saba ruwa kawai suka ga kuma ga ya da bai da komai kuma haka zai koma wannan ba sai Allah ya tambayi in dan munin sukan ne shugaban karamar hukumar munin sukan kuma sai ya tambayi gwamna sannan sai ya tambayi shugaban kasa domin su aka ba su ciwo To ku duba ku ga yadda Allah yake gafara akan wanda ya taimaka wa mutum da loma ɗaya, loma biyu. A wanda yanayin ba ake. Mu wanda kake wa sannu ne ce ma yawa, ina gaya ma. Zai ce maka yawa. Yanzu ka tawo da buhun ka ba a kallon ka ake. Allah. Saboda haka lallai ya kamata ku fahimta da kyau. Su magabata da Allah yake ta magana infaki za ku ga wa an fiku wa an fiku tana da fadi amma ana ta maganar abinci saboda rashin abinci ba halin da baya jefa mutum da almajiri yake cewa iya yunwa ba ta da hankali gaskiya ne ba ta da ba ta da shi kwata kwata to su kun ga yadda magabata suka yi kenan Abu Musa Lakari ya ba wa ‘ya'yansa wasiya, to su kula da wannan. su tsora habibul da shi ya kawo labarin ɗansa habibul da to wannan hadisi a dunkule yana koyar da abubuwa kamar haka abu na farko ta harimun liyaha wal awin annabi ya hada kukan kera wa rafai sautin da wuqu'il maut da daga murya lokacin da aka yi mutuwa wani masayibi ko lokacin da wata musiba ta samu mutum ala waje ila mu kowace irin musibar an hana daga murya na biyu tarimu hailati sha'ri lil masa'ib an haramta aske gashi dan Allah ya jarrabe ka da wani abu almauti wa gairi ga mutuwa da wani da hatta mutuwa an mu mutum ka gairi ya to barka sai wai mutuwa akai ko irin abin nan da ake yi a kasashe a a tsaya a yi shiru na minti kaza ai ba musulunci bane ko a sauke tuta wannan gwamnatoci ne ke amma mu tutocin da aka ba sarakuna dan fodiyo ba za ka ba ta saikewa saboda tutoci ne na musulunci duk wayannan al'adu ne na bakudawa al'adu ne na ko ga mutum saboda an mutuwa yanzu baban sa ya mutu wai ya dina wanka riga ma yanzu a baibai yake sawa saboda haka abubuwa ne waɗanda ya kamata a kula da su da kyau na hudu annaku anna kulla na'am tahrimu shaqi siyab na uku lil masai haramcin ya ga kaya ga wanda Allah ya jaraba na hudu anna kulla man fa'ala min adina fa'al min kaba'ir dhunub ku sani cewa wa'annan daga cikin duk da cewa bai magana tarko cewa kaga ai daga cikin alamomin da ake gane kabira kaji Allah ya tsine wa abu ko annabi ko an ce za a yi haƙi ranar alkiyama akan kaza duk wannan alamu ne na cewa wannan abun kabira to haka nan abin da annabi yake laita minna ko bari'a shi ma kabira annabi yake ba shi ba kai ai kabira ce babba kuwa shi ma alamar to wannan ma ka ba irin zunubi wannan na biyar kullu hadira ba ta dillu ala tadakhudi ala qadarillah wannan abubuwan biyu yana nuna cewa kana jin kana challenging kana jin haushin kaddara Allah baka yadda da ita ba kaddarar da Allah ya dora ba kai baka yadda da ita ba a maganar da kai karatun mu na asamun janayi bawa Allah yanzu kai tunaninka baban baban wata ne zai ta mutuwa ba ta nasu baban in ma wannan tunanin kake ka daina sai ku dau babu wata ku kai ta makamata babu ku ta zauna wa ya gaya ba ku dau dan wani ko kanin wani ku kai ta makamata ku na ku ya zauna a mana to ba wannan ba ba yadda ake kai mutane kai ma wata nan za a kai a biyu in kana da wancan tunanin cewa wai kullum ana raka mutane da kai kullum za a yi ta zuwa da kai ka daina wallahi sai ka tafi ko kana tafi ko a zaune saboda haka wannan shine ka'ida idan a ka tafi dubiya a asibiti su wancan bai suka yi Allah ya kwantar da su kai ba za a kwantar da kai ba ko ba za a kwantar da naka ba a ka canza tunani canza tunani duk abin da ka ga Allah ya jarrabu ɗayan wasu ko gidan wasu to kai ma fa a gidan ku zai zo wa'ancan da Allah ya musu jarraba yanzu ba ba su ke kuɗi yanzu ba ba wani laifi yawa Allah ba kwanan da ne tsari yadda ake kai baban zo ta kai ma haka za a kai baban ko ba ba kai ka tafi ba to wannan shi ne to shi ne ma da yake cewa jin haushin kaddara Allah ne Allah ya kaddara abu ka zo kana to duk iyunka da bebe za ka yi shi sa Allah madaukakin sarki yake tarbi auda ha in kuntum sadiki da aka zare ran an fara ihu ƴaƴa da ɗan uwa da mata da kakanni da kowa dangi ana kuka sai mala'ika ya daki kofar gidan shi an zare ran falawla in kuntum ghayra makini tarbi auda ha in kuntum sadiki yake in kun isa ku da ran an dauka ne ‘Yan uwansa, ‘ya'yansa sun to daga Kaduna, sun to daga Jigawa, sun to daga Abuja, an zo an kewaye shi a gaban ku za a zarara. Mala'ika ya ce, in kun isa ku dawo da shi, ba kuna da yawa ba extended family ne, to ku dawo da shi. To saboda haka wannan shi ne, kowa kaddararsa tana bin sa daki daki. Da lokacin nan ya yi, ko sakan ɗaya ba a tsarawa. Walan yi akhirar lahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Allah wanda baya tuna mutuwa ya rigar kansa. ya yarda kansa kuma ba shi kana kallo yanzu yadda ake ba sai ka kwanta rashin lafiya ba za ce ma ɗazu ba muka yi sallah da shi ya ce ba shi tafi to ba ruwan Allah baka san wa ma tadiri nafsun bi ayi ardin tamut baka san yaya a wanda yanayi za ka tafi ba to yasa ake so kai mata shiri na shida a tabiru min at-tasakhudi ala qadri Allah ta'ala tsoratarwa abu da jin hauki kaddara Allah Allah ya kaddara ma abu kai da fadan magudan sannan na bakwai da harimu mutaba da ahli jahiliya an haramta ma kamance kiriya da yadda jahiliya shine masu wannan dabi'a ihu a fito har waje kaga wasu mata ne sun fito sai ana rurruko ta ana mai da ita wani lokacin har maza da akwai namijin da na gani wata a wata ta'aziyya da muka ji an fito da bawan Allah wani dan sa saurayi ya rika burkiba ai yana rirrike wato makarar yadda ka san mace yana burkiba sai da aka samu karfafa suka dauke shi aka yi wani wajen da ya hazo wasu abubuwa daban-daban jahiliya ce jahiliya ce abu ne mai kiwo ai wannan abin da Allah ya ba shine jarrabawa na takwas kuma mala yace wujubul imani bil qadar wajibi ne kai imani da kaddara wajibi ne wanda bai yarda da kaddara ba imanin sa ma bai cika ba khairi wa sharri alherin da aka san haka hulwi wa qulli bi daɗi da bi daɗi ko wace sai ka bi ta na bakwai da'abul nisa'i wa qillat ta'ammuli illa raunin mata da karancin juriyarsu wa adami sabrihin da rashin hakurin mata an fito da shi karara hadisi na gaba an Aisha radiyallahu anha an karbo daga nana Aisha Allah ya tsara mata yadda kalan take lamma ta kan nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya rashin lafiya rashin lafiya annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗaya a dunkule ka iya cewa kwana goma sha biyu ne. wannan zazzabin da aka yi ba zafinsa kwana biyar ne lokacin da ya zafi daga rana alhamis ne zuwa litinin alhamis juma'a asabar la'adi litinin su ne lokacin da ya ma daina fitowa ga shi nan nana aisha ta ce gaya ma cewa lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya rashin lafiya zakara ba'du nisa'ihi kanisatan yana wannan rashin lafiyar sai wata daga cikin matansa wasu daga cikin matansa zai ce labarin wata shoki ra'ayna ha bi amrin habasha wanda suka gano a wato garin habasha garin najaji ashama inda aka yi hijira ko yawwa wa kanat ummu salama oke bi amrin habasha yukadu laha mariya ana cewa da sun sa ofishin suna mariya mariya an ce a yaren su na habashanci shi ne wato na su kibdawa shi ne maryam suke ne to yadda ce a ɗabi'a su dama wanda wanda aka zo wato aka ana so a yi coci a kansa aka zo gurin kabarinsa aka yi coci sunansa ake sawa in dai aka zo a kanka a cikin gurin da aka binne ka aka yi coci to sunanka za a sa to ita wannan cocin Mariya na da Ummu Salama wa kana Ummu Salama wa Ummu Habiba da Ummu Salama da Ummu Habiba duk sun yi hijira zuwa Habasha Ummu Salama ita da mijinta Abu Salama sun yi hijira a wannan lokacin Ummu Habiba in za ku tuno tarihin da ya gidan Abu Sufyan Rafla binta Abi Sufyan ita a wannan lokacin ita ma ta yi hijira da mijinta wanda ake kiransa Ubaidullahi bin Jahaj sunan mijin nata sun yi jira da shi to amma shi wato sai aka yi rashin sa'a sai yi ridda ya koma kirista kuma ya mutu a can shi shi ubaidullahi bin jahal to shine annabi ya aika ma ya aika wa ummu habiba yana madina yace a je a gaya mata yana son ta da aure to shine ma a lokacin najashi ya kace shi ya bada sadakin dinari ɗari hudu. Dinari ɗari hudu ka ɗauka duk dinari ishirin shi ne nisabin zaka ko? To ka ce ɗari hudu, kaga kowace dubu ɗari tana da biyar. To za ka ce nisabin zaka yanzu miliyan biyar da wani abu. Miliyan biyar da wani abu sau ashirin. Shi ne sadakin Ummu Habiba. miliyan biyar da wajen miliyan ɗari na miliyan ɗari biyu miliyan ɗari to haka aka ba da sadakinta shi sa aka ce tana da niza biyu niza ta farko ba wanda aka auro ta a guri mai nisa irinta sannan ba wanda aka ba da sadaki bai kai na ta yawa to amma kaga nana Zainab ba za ta iya bugun kirji ta ce na ta yabu da domin ita za ta sama ne ko yau wa min fauki sabai samawat tamam da tarihi suna ta wannan domin tana buga musu kirji ta ce ina da ita ta ce an auro ta sabuwa wani abu ta irin nasu na mata cewa in ka taho da dabbobinka za ka yi kiwo sai ga gidan land guda biyu wannan an wasu dabbobin sun yi sun yi kiwo a ciki wannan kuma ba a yi ba wace kuma sun yi haba wace ba a yi kiwon ba man sai ta yi dariya ta duba dabara cewa ita ba sakan hand ba sabuwa kara ka auro ta to shine na da Zainab ta mai da martani take to ni ba wanda aka turo ya zo ne ba aure na da sama Allah ya daura aure na to da kaga wannan magana ce babba to ummu habiba da ummu salama sun yi sun je habasha fa zakarata min husniha sai suka ambaci irin tawon cocin nan mariya kai wannan coci da kyau take suna ta bayani a kanta wata tawira fiha suka faɗi irin hotunan da suke ciki ai bayan kyanta an kawo ta cikin ta hotuna da kala kala annabi ya kusa barin duniya fa yana jin wannan farafa a ra'asau sai dago kansa sallallahu alaihi wa sallam wa qala fi shi ulaika idza mata fihi rajulun salih to ai wannan mutanen da kuke magana kan su ne idan mutumin kirki ya mutu a cikin su banau ala qabrihi masjidan sai su je kabarin su yi masallaci a gurin sun masawwaro bi tilka suwa sannan sai sai a hotunan sa duk a sa a cikin masallacin sai annabi yake to ku saurara ku ulaika kirarul khalqi inda Allah su ne mafiya ashararantin mutane a gurin Allah Allah baya san haka Allah baya san haka a je a yi wato ai bayan je makabarta an je wato kabari an yi masallaci sannan kuma sa hotuna a ke ulaika kirarul khalqi shine asalin ma abin kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa a hadisinsa cewa abin da ya janyo da Allah yake wala su haka wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaquta wa ya'uka wa nasra asali wayannan mutanen manyan malamai ne to sai wasu su zo ɗan mazan jiya su ba da labarin cewa ai an yi wasu malamai masu kirki masu nagarta sun bi Allah sun yi kaza ai sai jika kai ana jin daɗi kawai sai wasu suka ce shi dan ya raya musu ai gwara ai hotunan su ku rika kallon sai aka yi hotunan sa gefen kaburburin sai a zo a ta bayanin suna kallon sa ai ga yadda suke ga haiarwa ne kawai sai shi ya kara biya mun sai suka koma bautan shi za shi hana sa hoto sadda dabi'a ne da imam malik yake dan kar ya kai mutum zuwa ga shirka kun ga shi ya kai su ga shirka kuma annabi ya ce wala ita kirarul kharqi inda da su ne mafiya ashirarancin mutane a gurin Allah to shi za aka hana to kan wani yazo ya ce gina masallaci a kan kabari ga ashabul gadi qala alladhina galibu ala amri lanattakhidanna alaihim masjida wannan matasan su tara ai kaga da cewa ce wallahi sai mun yi masallaci a gurin da aka binne sai ka tambaye mutum kai to ai shar'u man qabla na hal huwa shar'un lana yawa su shari'a su ce ya halatta a shari'a su can wa'ancan su gina masallaci a kabarin bawan Allah amma mu da annabin ya rufe ce haramun ne shi ne kawai karatun iya amsar da zaka bayar kenan annabi aka aiko ko to shi kuma ya ce haramun ne kar ayi za ma ku ji hadisi ne sauri a gaba da ya wannan to sai ma da yake na farko tahrimut taswir bi jami'i anwa'i an hada sa hotuna kowanne iri mimma bi yaro dangane da abin da yake da rai wa kususan asari ai musamman mutanen kwarai wa da bawon Allah da ya ce ai dan arka tunan don zamani ya tsawo za a samu matsala malai yace tawawun akana tasiri fi haidi sirri wannan hoton ya zama a cikin katanga yake aw daubin ko jikin tufafi aw walakin ko jikin wani ganye aw masjidan qadiman bi zati ko kuma masallacin a masallacin a ta'bir min biradil masajid ala al-qubur sana tsoratar da mutane dangane da yin masallatai a kan kaburbura wa annahu min fi'li kirad al-khalqi inda Allah yana daga ayyukan mafiya ajrarancin mutane a gurin Allah waɗanda Allah baya so sannan na uku a tabiru min salati ala al-quburi wa inda wa fiha ana tsoratar da kai a wajen sallah gurin da yake da makabarta da kabari an tsoratar da kai na hudu jawazu hikayati ma yarahu al-muslim min al-munkarat amama al-ali ya halatta ka kawo labarin abin da ka gano a gaban malami a wasu wurare na hikaya ka bada labari domin wataƙila a labaran da gyara ko da wani nasi akan wani abu ya gaya ma kai Allah ya sa ka je wasu wurare ka ga wasu abubuwa ya halatta ka kawo labarin domin a gaya ba da ya kamata a yi a gurin. Ai ta kamar guraren samuda da da adawa da wasu suke zuwa a yanzu za ga Allah ya hore mutum sai ga mutum ya je ya tsaya a gurin ya hoto. Wurin da aka ce ka wuce da sauri amma har hoto za ka yi na irin wannan ya faɗa za a gaya ma ba a tsaya da wuri da gu da sauri ake wuce gurin ba a tsaya in Allah ya kai ka na gurin tawarijin ko to kaga kai in ka sani a shar'ance ba ruwanka da hukuma sai ka gane su kawai eh firawuna ne ya zama lokacin sarki yake yace ma litakuna lahum liman khalafaka aya shine aka ce dan ya zama aya amma ba ce ada da samudawa annabi ya ku wuce gurin da sauri amma firawuna ya halatta yanzu ka dai bisa ka je ka gani domin dan ya zama aya aka ce mu je gaba na ga suna nuna mun lokaci ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو كلا لهم تعالى تبتع كريس يا فرادي وربه الذي لم يقم منهم أليس الله بيد أنه بيديك با كنجي كارم بياني لير النوات حديثا ميتي لعن الله اليهود والنصارى Allah ya tsine wa Yahudi da Nasara shine insani kenan ko kuma la'ana Allah da Yahuda wan Nasara Allah ya tsine wa Yahudi da Nasara fi'ili ma bi kenan shine haba ko wanne kaga dama kana iya daukar su da Allah ya ce fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada da yana maganar munafikai cikin suratul baqara cewa cikin zukatansu akwai rashin lafiya fazadahum Allah marada fasara bi ko kace Allah ya daɗa musu wani rashin lafiyar a kai ko kuma Allah ya ƙara musu duk ɗaya ne kamar radiyallahu anhu ne in ka ce radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare ni shine addu'a kenan Allah ya yarda da shi Allah ya Allah ya yarda da shi shine addu'a Allah ya ƙara yadda a gare shi labari domin ka yadda an yarda da shi din kenan Allah ya yarda da shi shine radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi addu'a da labari duk ɗaya ne ya halatta. To a rashin lafiyar da annabi Ali za su plan da yake ba mun faɗi kwana da wani. Yana wannan yanayi na rashin lafiya. Yace la'ana Allahu da Yahuda, Allah ya tsine wa Yahudu. Wannan Nasara da Nasara Kiristoci ke. Allah ya tsine musu. In ka ce ya tsine musu saboda saboda aikin su ga aikin ittakhadhu qubur asiyahihim masajida sai rike kaburburan annabawan a matsayin masallaci ai kaga ko annabi Daniel ba ina da zai da kai kokari akai aka batar da Daniel shine ke ce Daniel ai Daniel ko ɗaya daga cikin annabawan bani Isra'ila shine ke Daniel to saboda haka wayannan kaburburan suke mayarwa guraren bauta amma abin da kai ke za ka ga in ka je wasu makabartu da cikin makabartun ne za ka duk wani ɗan ɗabi'un na kiristoci duk an aro su yanzu kunna fitila ko a je a sawa ka ga kabari ai lailaye shi an sa mata rabu akwai kabarin da na gani da da hadda fanka an ce an sa fanka hadda masu fulawa za a kai amarya ko irin wannan sun sun kuma san tsada akwai kaburburan da duk mun kai irin to ka irin wannan abubuwan da kasu gara garuru garuruwan da basu yadda da Allah ba to ake arowa ya India Amrum Kitchen duk wannan abubuwan duk ana ɗaiwo abubuwan su ana kawo wanda da sai dai in ka je kudu lokacin da na je misali ina otin na ga mutuwa da magarba zan yi tilawa ina zaune a in zauna a tudu a shi a kan kafari nake ni ban taɓa sani ba wannan tawar da za a ganshi ko ina ne ya zama ruwan dare wallahi har da juma ina zane kwanciya ta daga gida sai wata ran wani ya ce wa ai na ce wannan saboda ya sha tayi wani kuma an mulmule shi da subin kawai sai in kwanta da magarba zuwa isha na isha sai in tashi sai aka ce ma kaburbura ne wani yake ce mun san gari ne ai da ka ga wannan sai na lura duk kowane gida za ka gani kofar gida cikin gida to wannan ɗabi'un ake so duk abubuwa ake so a tsebo mana mu bayan za ka musulmi sun aro dama an ko in an yi mutuwa tun kwanaki ni na gani shekara biyu uku baya an yi anko an yi bokiti irin souvenir din nan da ake an yi mutum la ilaha illallah bokiti fa an yi hoton mamacin da da da da da da da duma duk an sa hotonsa a jiki ana raba yan zaman makoki yan sadaka bakwai shi ne mutum ya karba zai ce Allah ya fi mai kamar kwarai kuwa domin ya samu duk duba ya samu bokiti ya sha lemo five alive da da da da da da shinkafa basma basmatic dole sai Allah ya maimaita mana kana kana za ku duka gata kan malauka to to mun tsine wa yahuda mu tsaya da nasara to kaga za mu tsaya anan tunda lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure hadisi biyu ya rage na so mu karasa su amma dai ba komai sati ne zuwa insha Allah ya ara mana duka abubuwan da muka faɗa daidai wa alaikum salam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mu daukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi muna yi wa ƴan uwa ban gajiya na abubuwa biyu muna ta gayyatar lacca ta ɗaya daga cikin yan ICT don mu kuma masu ba mu gudunmawa um, injiniya Sidi da aka ɗaura auren sa jiya a masallacin Malami Nijin. Um, shekaran jiya kuma mun yi lakta a kan abin da ya shafi munasaba da da auren nasa gaskiya yan uwa an halarta kwarai da gaske ya ji daɗi sosai da sosai kuma mun ji daɗi dangane da halacci da aka yi mana lakta ta mu ta wuce har goma ba amma haka haka aka hakura aka zauna to muna roƙon Allah ya saka kowa da alkhairi shi kuma da aka daura muna roƙon Allah ya ba shi ikon rikewa muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sufofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba ka ci ga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji da gafara idan ta mu ta zo Allah ka ta mu cika da kyau da imani muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon ta madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsohon ta madaukaka kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana Allah ka kawo mana ɗauki muna roƙonka da sunayen ka kyawawa kai ne alƙawiyul azim Allah ka tallafa wa al'ummar musulmi muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma aminna fi awladina wa aslih haymatana wa la tamurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين